أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام النبي نرانا الثلاثة 20 دقيقة da biyu ga watan sha'ban ishirin da biyu ga watan sha'ban hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da hudu ne ba wani da watan tara shekarar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na na ashirin da shida cikin wannan littafin mai suna al-wasiyatul kubra وكما الرسالة العدوية والنفر الثالث إمام من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم وابن عبد السلام بن سيدة الحراني الدمشقي وابن الهجرة سنة بخديجة العشرين سفر أثر سوريا ماذا ينسي ولهذا من طرف النبوة ولا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عن اتخاذ القبور المساجد فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يقدر ما فعلوا قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لأخرج قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بقتل إن من كان قبلكم كانوا يتخذون يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني مالا يجب ان يكون ونهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا يهدي عن اتخاذ القبور قبور المساجد أو لا يرد قبر برع برع لو صلى فقال في مرض موته عليك كل عيونك لا فيها عليك لا فيها تذكر فيه يجي سوى لعن الله اليهود والنصارى Allah ya la'anci Yahudawa ya la'anci Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kuma yadda kaburburan annabawan su wuraren bauta wuraren ibada. Yuqaddiru ma fa'alu wannan Allah yana fadar haka don ya yi gargaɗi game da abin da suka aikata. Zalika ita ce radiyallahu anha. sai da kuma Aisha Allah ya kara mata yarda wato ita ce dan yarda wannan hadisin sai ta ce cewa wa laula zalika ba dan wannan ba la ukhrija qabruhu da an fito da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam fili walakin bariha min sakada masjidan sai dai ya tsamaki amma yadda kabarin sai wani masallaci da kuka ne a cikin littafin bukari da muslim حديث لا إشابه إلى يوم حديث الجندب ابن جنادة في كتاب مسلم حديث الجندب ابن جنادة النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بخمس فأتيتير كبتانا بير أنجي في يوم سوى إلا من كان قبلكم من الأسلام لسكة فتن في جبابه كانوا يتخذون القبور مبادئ sun kasance suna rikon kaburbuwa a matsayin da kullace ko wurin zuwa na ibada ana su saurara kama su kasu bin kubura masaji haka su mayar da kaburbuwa wuraren ibada fa in alhakum an dalika ina hana ku da barin wannan ya kana sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin da yana cikin duwatsa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa اللهم لا تجعل قدري وثنا يعبد يا إلهي هذا كما أنت قدري ما تمتن أنا بيت عمك فكفى الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أنا بإذن الله يا وليت يا أمنت akan mutanen da suka mayar da kaburburan annabawan su guraren bauta. Ya kana sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi la tattakhidhu baiti idan kada ku mayar da gidana kamar gurin idi wa la buyutakum qubura kada ku mayar da gidajen ku kamar kaburbura wa sallu alayya فيقول صلاتي حيثما كنتم حدث لكم فإن صلاتكم تفجر لي وهي صلاة المذاكرين جل السيري ابن تيمية yana ci gaba da bayanin irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gina kantar farfafan da tsakaninsa da tsakanin sosa da Allah ya sanya katanga ga mafi kada a ɗauki wani haƙƙi na Allah madaukakin sarki a jirgin maka kada a ɗauki wani haƙƙi ko suka ko wani matsayi na Allah madaukakin sarki a bada wani ka sawa'in mala'ika ne ko annabi ne ko wani tsari Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi haɗakarwa mai yawan gaske a cikin hadisai da dama waɗanda yanzu muka ji ibn Turkiya ya yi ta kawo wani tashi na waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin su yake gargaɗi da hannu a kan cewa kada a mayar da kadarin wani salihin bawa ko wani annabi a mayar da shi gurin bautar Allah domin wannan zai zama wata hajja ce wata kafa ce da za ta sa mutane su dangane da shirka su kai da yin shirka da Allah su kai da aikin haƙƙin Allah su ba wani Allah shi ya sa sai ya hana a mayar da guraren da suke kadari a matsayin masallaci a rashin lafiyar saboda ta ƙarshe wata da ita ya bar duniya na aiki sallallahu alaihi wa sallama ya aka yi yana cewa sai da kuma aisha ita ta yake hadisi ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwanta ba da lafiya amma yana cewa da anallahu yahuda wan nasara Allah ya la'anci yahudawa ya la'anci nasara me suka yi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun ga yadda kaburburan annabawan su wuraren ibada ya hadduru ma fa'ali ma'aiki yana faɗar haka don ya yi gargaɗi ya gargaɗi al'ummarsa kada su auka cikin irin ramin da ya hudu da ya fara suka auka yahudawa da nasara duk sanda wani annabi ko wani malamin dawa daga cikin su ya to suke suke ga cewa ai babu abin da ya kamata su yi masa da za yi yi mai matsayin su a matsayin su a gurin su ko za su gina gurin bauta a inda kadar ne yau da gobe sai suka bar bauta wa Allah ko kuma suka shiga bauta wa Allah tare da bauta wa waɗannan salihai tare da bauta wa waɗannan kaburbura annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake to Allah ya ci ne duk akan wannan wannan hadisin dalili ne babbar ba wanda yake nuna haramcin gina masallatayya a kan kaburbura da waɗin kaburburan nan na annabawa ne ko na wasu salihan bayi ne ko na waɗanda ba salihan ba wannan hadisin yana nuna haramcin ne kasa wannan sana har a yi mutum musulunci ko a kan yabo sunan su a gurin kamar yadda nasara suka yi kamar yadda yahudawa suka yi sai suka haɗa fitina guda biyu fitinar yana da wuraren bauta a gurin ƙabirbura inda ƙabirbura wanda suka kanta fitinar sun ne zaman kan sannan kuma suka yi zo suna ce a jikin da yayin da ta canza yanzu wanda ya shigo ibada a gurin bayan ga su ga ga kabari kuma sannan zai ga hoton yadda ake cewa shi ne ke cikin kabari shi kansa wanda tafiyar da za su yi ibada na wanda suke amma ne ta samu dole a cikin su shi kan sa wata fitila ce mai zaman kanta ko suka haɗa fitila guda biyu fitnatu bina'in masajidi ala al-qubur da fitnatu salati waɗanda abubuwa guda biyu kowane ɗaya daga cikin su shi kaɗai harabin ne ballantana a haɗa biyu gaba ɗaya daga suka yi haka kuma suka doge a kan haka suka ci gaba da ɗaukar haƙƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki suna ba da wasu Allah maɗaukakin sarki yana a jikin su ya yi tantar da su daga rahamar Ubangiji. Wannan tabbatar ya ce da ita wannan al'ummar cewa kada su kuskura su gina kadari a kan gina masallaci a kan kadarin wani sabisi ko su gina masallaci ko su gina wani sabiri a cikin gari a cikin masallaci ko a farfajiyar masallaci ai ta wannan haramun Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wa laula zalika ba dan gudun haka ba gudun ne kada a mayar da kadarinka masallaci gurin ibada gurin sujjada da uku yi da kabuhu da an fito da kadarin ka karara kalmar masaji tana nufin tana da ma'ana biyu tana nufin a ada'ar sujjada gaban da ake amfani da su wajen sujjada waɗannan gaban guda bakwai waɗanda da su ne ɗan adam yake sujjada su ne da goshi da harki da kafin dama da lahaji da gwiwa ta dama da sabu da yi yana a rubutu ya ƙi gaba ta ƙarfi nan hanci da goshi hanci da goshi a matsayin da yake waɗannan su ne gaban sujjada guda bakwai ba a yi da wani sujjada da su sai Allah da kalmar masajid tana ɗaukar wannan ma'ana wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad gaban sujjada ɗin da suke zai bawa Allah da su su hakkin Allah ne su kaɗai kada ku bai samun Allah tare da wani da waɗannan gaban haka nan masajid zai iya zama ma'anarsa an fi na fuskuku wuraren da ake sujada da haka duk wurin da ake bauta wa Allah kamar masallacin da muka sani ana bautar Allah a ciki ko Allah kaɗai ake bauta wa kada a yarda a kuskura a kira sunan wani da sunan ibada da Allah a cikin ومن قال صلى الله عليه وسلم وما تبرئ أدلة يهود ونصارى كتب ثم إجاب وصل الله ولم الله بوطن من يبين بابته sannan sun mayar da guraren da suke ƙasar gurare guraren bautar bautar Allah duk wani wanda yake cikin wannan al'umma zai yi irin wannan to ya kwaikwayi wani abu da ya gudawa ya kwaikwayi wani abu da nasara ya sa malaman suka yi ittifaqi akan haramcin akan haramcin gina ainihin masallaci a makabarta haramun ne gina masallaci a makabarta haramun ne shiga makabarta a yi sallah ko a sa kabari da za a yi sallah zuwa gari wannan haramun ne a musulunci kuma malamai suka yi maganar haram bayan haramci idan mutum ya yi da niyyar girba mai kiwon nan da cikin kabari ɗin ya yi sallah a inda kabari yake da niyyar girba ba ko kuma ya girba ga Allah tare da shi ko ya gina masallaci a kan kabarin da niyyar a zo a yi sallah wannan sallar da nuna girmamawa da Allah da kuma cikin kabarin to wannan shirka ce da Allah wanda duk ya ka yayi shirka ya yi tarayya da Allah wanda kuma ya zo ya yi sallah Allah ya yi sallah baya kuma in girmama kowa a zuciyarsa amma ya san wurin nan akwai kabari a ciki sai da kallacin da akwai a kan kabari to wannan ba a cewa ya san ya yi kirki amma sallar shi ta faɗi wannan sallah da yake ce ba dole sai ya kai shi ta saboda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ya hada a mayar da makabarta masallaci wanda ko masallaci an kace ake sallah sallah ake bai hana a matsayin a gina masallaci a makabarta ba sai don kada a yi sallah saboda abin da aka sani ana yi a cikin masallaci ita ce sallah ibada ta ubangiji abin da aka sani ana yi a cikin da kada a gina masallaci a makabarta kamar ya ce ne kada a yi sallah a makabarta domin wannan shi ne dalilin da yasa ake gina masallacin an gane ko saboda haka annahu al-intiqal al-qubur al-masajid nahy al-salat fi al-qubur daidai yake da ake kada kai sallah a cikin makabar ko da ba a gida masallacin ba ko ta a kan sallah da sallama a wani hadisi sahihi yana cikin sai muslim hadisin abu masar al-ghamari na ake sallah da sallama da la tusallu ala al-qubur wa la tusallu ilayhi kada su salla a kan kadan kira kada su kuma salla zuwa ga kabarin ana ta kusa shi kabari a matsayin alƙibla suna salla zuwa ga wani annabi ya hada a yi salla a kabari ko a fuskanci kabari ana salla da haka kada wani ya ce a yi hannun ko idan an yi gini da haka sai za a ce in ba gini za a ce yi ko wani ya ce a yi hannun gini aka hada in an riga aka an yi gini za a za a yi salla ba a ce kada a yi masallacin da sai don kada a yi sallah saboda ka hada yin masallacin hada sallah an gane ko mun gane a ira kuma dalilin da zai sa a yi haka a yi wannan hali shi ne saboda bayan musulmi biyar nan zai ja su zuwa da shirka da Allah haka yahudawa suka yi suka faɗa cikin shirka da haka nasara suka yi suka faɗa cikin zuwa Allah na ɗauki sarki cikiya to Allah na ɗauki sarki a bisa harshen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya haramta da wannan al'umma sai masallaci da rubu ya ga kabari a matsayin masallaci ko ta gina masallaci a makabarta wannan shi ne abin da hatta ma na wata alisiya suke faɗa idan aka koma tafsirin kurkuri kan cikin tafsirin suratul kafi وقال الذين غلبوا على امره لنتخذن عليهم مسجدا ارتديت وقال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين ان يتخذوا قبور الانبياء مساجد bayan ya kawo hadisan da suka yi magana a kan haramcin a gina masallaci a makabarta sun yi waɗannan hadisan suna nuna wa musulmi haramcin su yi masallatai a makabarta kuma yanzu sun ce magana ya jimina wa malamai malamai da ke ƙara ulama ulama su ne malamin malikiya wani ko da a malikiya wannan haramcin haka nan a sauran mazhabobi kamar yadda imam shafi ya ga wannan magana a cikin littafin sa al'um ya yi hikayar cewa wannan abu ne wanda yake haramu duk ya yi amfani da lafazin karaha karaha a lafazin irin su imam shafi da waɗanda suke wannan zangon na zamani in suka ce makaruni suna nufin karaha saboda suna yin amfani ne da irin salo da alƙur'ani yake amfani da shi wajen sarrafa kalmomi القرآن يا أنفاني لما تريد أجر الحرام يفضي كنسا بكيسا بكي بكي بكي يمرايا بجانب في بجانب في دوائي دوائي في الله في كل ذلك كان تجيبه عند ربك مسؤولا بلغت من أيك من أعلامي gurin ubangijin sama da ruhi yana nufin yin kaban ya bane kaban ba yana nufin haramu تعلم القرآن هذا الشيء تراها كذا فقلت على من يقول الحسن بن بنيت الشعري يبنجا بنجا حتى لو إلا الله يكفى ولكن الله كره إليكم وأحسن إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسلام وكره إليكم الكفر فاتي الكافر في بكرين من كمان جبل والفسوق هذا الأرض فيها والإسلام بكم وليها وهذا كلمة مكرين القرآن tana nufin haramu to maza mata suna amfani da kalmar da gari suna nufin haramu haka hadisi na wasariha idan wasariha idan kuma tunda wa kala wa kafarat su'al wa idza asal amu wa idza asal ma Allah ya ya ci muku ku ku ku ku ku ku ku haka nan ya ci ya ci muku yawan tambayoyi tambayoyi na fara na tsoro haka nan ya tsama ya tsama ya tsama kar muku har ila yau ku ga akal awwal sai da kalifiya an mu gaggare a da duk waɗannan abubuwa haramun ne a musulmi saboda ku kalmar makaroni da shigo a cikin risala da imamu shafi ya amfani da ita a wannan babin to bayyana da nuna tsamar a gina masallaci a kan makabarta wannan sallar farahiyya da ya faɗa yana nufin harai ko ya sa wasu daga cikin malamai da iya suka yi nafi a kan wannan kamar a ibn hajar al-haytami mai kitabin al-zawajir a ikhtilaf al-kaba'ir ya yi nafi a kan cewa wannan yana daga cikin kaba'ira yana daga cikin manyan manyan laifi wani ya zo gina masallaci a makabarta yana da cikin manya-manyan laifuka dalili kuwa saboda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci wanda ya duk abin da aka haɗa shi da la'anar ubangiji to ya zama kaba'ira ya zama babban ne Allah baya la'antar mutum saboda ya yi ɗan ƙanƙanin ne sai idan laifin ya kai matuƙa da girma saboda haka malamai suka fi sauko suka ambaci gina masallaci a kan kabari daga cikin manya-manyan kamarin. Wasu daga cikin malamai sukan ce an hana yin sallah a makabarta ko a gina masallaci a kabari saboda najasar da suke gina. Ba don wani abu ba saboda najasa. Don haka in kabari bayan da makabarta ta zama tsohuwar makabarta ce ta iya samun wasu ƙasusuwa sun burkutu saboda daɗewa to in aka yi sallah a gurin an yi sallah a mutum da shi ya sa a kan suka ce amma in sabuwar makabarta ce ba su ne kaga wannan magana ta kasance da ta kusa da ta kusa goron hadisan ba ta ta tunani hadisan abin da suke nunawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a gina masallaci a makabarta bai tantance tsakanin tsohon makabarta da sabuwa ba gaba ɗaya makabarta idan wani ya zo ce banda tsohuwa banda sabuwa tsohuwa ake nufi da kaga ya keɓance wani abu ya fitar da shi daga cikin hadisi tare da cewa lafazin hadisin ya ɗauke da sai ta dalilin da ya sa ya tafi dalilin da ya sa ya keɓance almasbaratul jarida ko ya keɓance almasbaratul mazbuta da cewa ita ce hukuncin da a wacce aka kai ko wacce ta tsufa sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sauki cewa Allah ya la'anci wa duk da nasara saboda sun mayar da kaburburan annabawan هو الله أنبتا هو النبي صلى الله عليه وسلم أنبتا أنه يتقرب إلى سنة النبي أنما أنما يأتي يتقرب إلى أنما يأتي ما يملك في قدر ولا الذي نجسا فهم نجسا saboda annabawa kamar yadda ya ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala al-ardi ashabu al-anbiya harrama ala حدود أسرار الأنبياء الله يا هرم فاية قصا تكتب كل الأنبياء قصا لا تكتب كل الأنبياء فولا هذا كل من كبر يرجع تكتب وهذا بان مجال السلوك اللي يرجع زمان الزمن وجدت هذا موجانا كما نقول إن شاء الله يا ما أنت يهود النصارى بس أنت ما يرجع أبو جرم أن لا يوجد أبو جرم أحد da ita ce saboda da mutane ke da yasa sai aka ba su tare da cewa kamar gidan annabawa su kalle wanda shi ne nuna maka saboda wannan zai faru zuwa da shirka da Allah shi yasa aka hana ba wai magana mai yasa ba sannan da zaɓa tana da kuma ma'ayya hana a yi sallah ɗoran sabi haka da kamar yadda kusa da shi ba amma in ka sa shi gaba kana nesa ya yi gaba a aljimrarsa annabi ya ce kada a yi sallah kaga anan ba magana da gaje ko da yana nesa da kai amma kasancewar yana a gaban ka wannan zai iya sa maka wani abu da kurka a zuciya kuma kowa wannan da zai ɗauki a zuciyar mutum ba wannan yin watan wata rana za a mayar da wurin da in kai ka zo kana yi ka san Allah kake bai kaya kai kana da ilimin tauhidi yau da gobe abin ba ya gaban gare ya har a zo a ce ai an saba ganin ta tana zai sa kamarin mu sai da ka waɗanda suke girma mata suke ganin ilimin ta suke ganin ɗaukar ta kuma zai su zuci to dan a yanke wannan dama a yanke wannan bidiyar da za ta iya kai mutane zuwa ga wannan halaka wannan halaka ko aka ce kada ba a yi ko da kyakkyawan ko da kyakkyawan niyya a zuciyar mutum sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata hadisan ya ba da labarin cewa an ardu kullu ha masjidu illa al-maqbara wal hadda ko ina a doron kasa gurin sallah gurin ibada da musulmi in nan da makabarta in nan da gurin wanka amma sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi sai ya kunta makabarta ya kunta gurin wanka inda ake saboda da zaka ne kawai to da da na kai da faɗi gurin wanka sai ce gurin bayi ko gurin da haya don ya fi zama da zaka amma sai da faɗi wannan da sai da gurin wanka wanda mazulla ce ta da zaka wurin da ake tsammanin samu da zaka saboda kowa ya zo ya yanka da yi tsari a wurin da wani to aka ce kada a yi sallah a gurin to gare gurin da aka sanda nan ana zuwa gurin mai dan mutum shi ne ta kai amma kuma ba an da ke ta nan ba ka ga maganar ba kana da sabon shi wasu da ne ne suka sa Allah ya ce kada a yi kuma kabarta ta zama gurin ibada sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci waɗanda suke mayar da wuraren ibada suke gina wuraren ibada su a makabarta ba a ce saboda na gasa su ya ce to a iya ginawa in aka gina ta ga yanzu muka yi masallacin da a makabarta muka yi community muka sa kafin kuma da gada mai gasa ta zama da gada mai gasa wannan gidan zai tsere mana da ana ubangiji in mun biya ta da za a yi da kan kaɗan kaga wanda yake nuna ba magana da duka ne magana ce ta cewa yin haka zai kai mutane zuwa ga fadawa shirka sai ka da Allah da amma duk da haka wasu suka ce da kasa suka ce ko sun har ma wani bayan tafi guda don ya tabbatar da halaccin aje a yi ta gina da sallafi a makabarci يقع مثل هنا إحياء المجهول في جواز البناء على الحضور والرواية أدلة أكاديمية من أهل السنة من من كل هم أكيدة أنت داخل الجهة في من يفوتوا بحالة الجن أقل قدرها أقل قدرها shine Ahmad ibn Siddiq al-Imam wani malami ne mutum da tsaro ya da cikin gida tana da ɗari ɗaya da dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin ya zo yin wannan littafi don ya kare abin da wasu masu yankan kaburbura su kai kai inda su ne musulmi a inda sun shiga sai ta samu irin waɗannan masallatan wanda aka gina su akan a wata makabarta saboda ana da'awar akwai wani waje a wurin sai a je a gina masallaci a wurin ana ana ana sallah a masallaci ana kai ta juna wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya hana a fito da kabarin kafiri dan kada wasu ya shigo ta kabarin ya gargada al'ummarsa don ya san wasu ke tsani ko sun tsaya kawo al'ummar yin haka shi ya sa kafin mutuwar kada kwana biyar sun yi gargadi a kan Aisha ta ce ya hajjiri ma fa'alu yana gargadar al'umma kada su fada cikin irin abin da ya hudu da nasara su fada amma duk da haka aka samu wasu ke tsani ba su zuwa ɗan gargadin ba suka ci gaba da gina masallatai a a makabarta ganin su wannan daidai aka samu irin su mulari waɗanda suke bawa abin kariya suna hadarta abin suna nuna daidai su da gara suna ɗauko wasu hujjoji daga hujjar da take asalin abin da aka yi hujjar da su sahihi ne amma bai dace da hujjar ba ko kuma hujjar da zama asalin ta da ɗabi'a حتى في آية سورة الكهف وذكر الثقل وقال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا waɗanda suka suka yi ƙarfi a cikin al'amarin suka ce lalle hakika wallahi sai mun yi masallaci a Allah ya bani labarin samari ashabul kahfi waɗanda suka gudu daga mulkin kafirci na zalunci suka koma suna bauta wa Allah Allah ya karɓi rayukan su Allah ya so sa musu bacci na tsawon shekara ɗari uku da tara daga baya Allah ya farfaɗo su daga bacci bayan sun sun sun sun kwanta bacci sun wani zamani da ba ka isa ka ce Allah sun gudu ana neman su a kai sun je sun goye a cikin kogo sun ɗan kwanta suka farka suna tsammanin har yanzu a wannan zamani sun kwanta da rana da safe sun farka da yamma a sai sun shekara ɗari uku da tara suna da shi da kai da lokacin da jama'ar gari suka gano su a lokacin kuma gari ya canza aƙidar da za a yi nuna mutane saboda ita yanzu kuma in ka haɗa da wanda aƙidar ne ake kora ma'ana yanzu waɗanda suke yi wasu ne wanda sun karɓi aƙidar su yara suna bautar Allah a bisa addinin Annabi Isa alaihi salam don haka da aka zo aka garke kuma da mai ana jin labarin cewa akwai wasu samari da suka suka yi da fito na fito da sarkin zamani har ya sa cikin su suka gudu da akwai inda suke da amma ana jin sun shiga wannan gugar an ba ta gano ba sai ya sun bayyana su da jama'a suka yi aka yi saɓani a kan bayan sun koma su ne su Allah cewa Allah ne ku fi ko ya karɓi rayukan Allah ya karɓi rayukan da su ne jama'a sai aka yi saɓani wanda suka ce ibnu alaihi talibna alaihi bunyan bunyanan rabbukum a'lamu bihi wai suka ce a yi gudu a yi mai tsoro Allah shi ya san da shi a yi a yi gudu a yi katanga a gudu wa qala alladhina ghalabu ala amrihim wa lam yastaqu barhi sai suka ce la nastahu balla alayhim masjida wallahi tabbata hakika shi ne na Allah shi a yi to sai wani zai ce wannan ya nuna halittun a yi masallaci a kan kabari to in kana daga ayar kuka rasa ina ne an ce sun rabu biyu wasu sun ce a yi gudu kawai a rike gudu wasu sun ce a yi masallaci kuma Allah ya ce sun suka fi ƙarfi sun ce nan sun fi ƙarfi sun ce da gaskiya saboda sun fi ƙarfi ya za a zama sun ce da gaskiya sai a gaba da gaskiya su ne sun ce waɗanda suka ce su an zama masallaci kafirai a cikin cikin cikin jama'a wai suka ce a'a musulmi ne a zaɓa ta gari mutanen kirki na magani suka ce a yi gudu a rufe gudu to da yake ko waɗanda suke mulkin azzaliman sun ga ƙarfin malaman sun suka ce su sai an yi gudu sai an gina sallah ce sai ta Allah ce wa qala alladheena galabu ala amri a sai abin ba wai hujja ce saurin jaye ba ƙarfin mulki ne ya yi jaye waɗanda ya sun yi da gaskiya ba don haka za a ga wasu malamai kamar inda rajab yana cewa a cikin littafin da hankali bari da yake sanin hadin da yake wannan ayar tana nuna gina masallacin da aka yi da aiki ne na malamai da aiki ne na ahalin da galaba laisa amal laisa amal ahalin ilmi da inda ma huwa amal ahalin galaba ba aiki ne na malamai ba ba sai akwai malamai suka so aika ba aiki ne na waɗanda suka da ƙarfi abu ne da za a yi a ƙasar nan don kai ta ba kai ta kake ba amma an ta ƙarfin ka dole ka gura shi ba da ba shi wannan ba shi ne abin da aka yi sai dole sannan abu na biyu ita wannan ayar ana faɗa mana wani abu da ya faru a can baya ba wai shari'a da ake yi sai mana ba waɗannan kuma hadisan da suke cikin bukari da muslim da zuwa ba da sauran hadisan sunna annabi yana gaya mana shari'a da ta rubuce ne ya za ka je ka ɗauko wani abu can da aka yi a zamanin ashabul kahfi sai hujja da shi a yau kaga akwai akwai kuɗi ne ya musamman ba akwai akwai dunna sahiriya za kuma da Allah ake kada a yi da sai ashabul kahfi a yi da haka ke ta yi kaga yadda akwai kuɗi ne akwai sakin bayi to sannan suka ce yana daga cikin wanda su za ta mu yi masallacin mu a makabarta annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma kabarin sa a cikin masallacin ku to kaga wannan muddar in jahilin zai faɗa bai kamata ma da zai faɗi ta jahilin zai iya faɗa saboda matsayin sa na jahili da sai a farko ya ba amma in wanda yake da awar ilimi ya faɗi wannan wanda ya zama abin abin kallo shi ba wani irin malami ne zai yi hujja irin ɗan ka dole na bayan lara aisha wa lai da zalika lai da mu lai da mu ba yana faɗar cewa Allah ya da aiki Yahudu da Nasara sun mai da kaburburan annabawan da kallafe ba. Sai ta ce ba don haka ba na ukuriza kafiru walakin kariha an yutaqada masjid. Kaga kenan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bai yadda a mai da kabarin da masallaci. Sai da wannan kabarin da ake yake shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi da zai rasu ba sai an binne shi a inda Allah ya kaddara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakin da ba'a zai wannan hadisin sabon suka yi tafi da suka fito shi kenan nan aka tsayar da wurin da yake kwanci aka sata aka ja layi aka ɗauke shi aka yi haka aka haka kabari a gurin aka bari shi aka bin wannan shi ne kariyar da Allah ya ɗauki sun sarki ya bayar annabi aka binne shi a ɗakin da ba'ari gidajen matansa ba ba cikin masallaci suke ba raba suke da masallaci masallaci ta raba su akwai kofofi da maza Allah yake fita in zai shiga masallaci ya fita da gidan da cikin ta kofa ya shiga kuma masallaci kaga gidajen matan ka ba cikin masallaci ba ba ka ba abin da ke a masallaci haka ya ga nan kuma ina sai dai ya ƙara haɗa masallaci amma bai haɗa shi ta ɓangaren gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba ta da ta wasu bangarorin da bai kuma da ɗakunan da gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ba haka ne sai ba usman gida ne ta su fara da masallacin amma bai kuma da wannan ɗakunan na matan annabi sallallahu alaihi wasallam su masallacin sai ma in umar lokacin da aka yi masa maganar kowa sai ta zai zai zai zai zai zai zai faɗi da ta ɓangaren arewa inda ɗakunan matan su sai ya ce dai sani ila ga duka sani ba mu da ikon mu haka yana da kusurwa da wannan hadisa ita abin da ikon mu sai ta umar da gida sai ta islam da gida haka nan sai ta abin da lokacin da ba'ida ba a shigo da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin da na aisha cikin ginin masallaci ba sai a zaɓa min aliyalu ibn abdullah shekarar hijira tana da tamanin da takwas hijira tana tamanin da takwas sannan aka shigo da ɗaki na na'isa cikin cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zaɓa min aliyalu ibn abdullah a wannan lokacin babu sahabi hukun a madina bari a ce sahabbai sun gani sun yarda sahabi ko ɗaya babu a madina domin sahabin da yake shi ne na ƙarshe ya mutu a madina ƙarshen mutuwa cikin sahabbai a madina shi ne jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah ya rasu hijiran manzo Allah tana da saba'in da takwas saba'in da takwas wannan abin da ya faru ba sai shekarar hijira tana da tamanin da takwas kaga shekara zai da tsakanin rasuwar sahabin ƙarshe da abda faruwar a domin shi kansa alwali ibn abdulmalik bai hau kujerar sarauta daular bani umayyata ba sai a shekarar hijira suna tamanin da shida haka sai ba ya kira sai doron shekara ta sai ya kuma shekara takwas sannan ya hau kujerar sannan a shekara shekara biyu ya yi to sai aka ce ai akwai akwai ai zan yi tabi'ai sun gani sun yi sun sun da suka yi wani da sun yanta da ta ga wannan na farko akwai nuna da gaso da su waɗannan tabi'ai da da su sun gani sun yi sun su kan sa akwai nuna da gaso yanzu Allah ya hana abu wani yanzu yanzu kuma ka ce wata da aiki sun tare da cewa ka yi dukkan mutane su ne shugaban tabi'ai da na ɗauke da yin inkarin wannan sai da yin inkarin wannan aiki kuma ya yi wasu sun yi sun yi a rubuta wani wani wasu yake zai tabi'ai nan gari ne duka an yi wasu ka yi dukkan mutane ya yi inkarin abin kuma ko babu ma inkarin ka yi dukkan mutane ai asali shi ne ka rike abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya aikata abin da sahabban sa suka rayu a kansa ba abin da yake daga baya ba wani sarki ne kada da haka wani abu ne da aka yi shi daga baya bayan tsarewar sahabbai a Madina da haka maganar a ce wai gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci a yi hujja da shi wannan ba magana ta ilimi ba don magana ilimi za ta yi magana ne da abin da manzo Allah ya faɗa ko aka aiwatar a zamanin ko ya tabbatar ko ta dai suka ce a yi ba ne amma wani abin da aka yi daga baya bayan shi kuma ya hana ya nasu na haɓɓai suna cewa manzo Allah ya ce yadda abin nan an ce yadda a fito da kabarin manzo Allah su yi saboda kada a yi masallaci a gurin kuma ya zo ya goge wannan magana ko ya danne ta ya ɗauko wani abu da aka yi bayan ya ɗauko wani abu da shekara tamanin da takwas ya rike kaga a cikin kuka ya tafi da suka ce ai yana daga cikin hujjojin halaccin nan yanzu Allah ya yi sallah a masjidin kai masjidin kai shi ne masallacin da yake ita in ka zo za ka fita daga mina kusa da inda ake jifan nan inda ake jifan jama'at akwai wani masallaci na farko dai maganar an dinna annabi saba'in a ciki wannan bai tabbata da isnadi mai kyau ba wanda zai kawo maka wani isnadi sahihi da ya faɗi wannan magana ya tabbata cewa an dinna annabawa ta a cikin barci da kyau sannan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da ya zo wurin ya yi sallah a wannan masallacin akwai kabarin akwai wani kaburbura zai yi manne a gurin babu wanda wannan hukuncin kuma ana maganar inda kaburbura suke bayyananne waɗanda za a iya rufuwa da su wata wani abin kamar amma abin da amma ne ake an taɓa yi a gurin amma ba ka iya nuna gurin ka ko ga gurin can ga gurin can wannan ba da ba ba da kan wannan gurin shi yasa aka ce idan na tsoho ta kabarta ce aka saye ta ana iya masallaci a gurin bayan an saye makabartar ana iya sai a yi masallaci amma ba ga kabarbura a gurin ka kuma a yi masallaci masallacin na aiki sallallahu alaihi wasallam da yanzu madina inda aka gina shi makabarta ce ta musulmai da Allah ya sa aka fare abin da ƙasusuwar da suke gurin tsohuwar da kabarta aka fare ta aka yayyanke da duban da yake gurin aka daidai ta ƙasar aka gina masallacin kaga wannan yana nuna ba ba haram bane in an yi wannan to ko da a ce an taɓa binne kabarguran annabawa saba'in a gurin ko da gaskiya ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan babu maganar kabari a gurin babu wani kabari da za a nuna a ce ga kabarin annabuwa ne ga kabarin annabuwa ne domin kamar yadda wani malami ana ce da shi abdul aziz al-kinani babban malami ne yake cewa babu wani annabi a doron ƙasa yanzu da ya inganta a ce ga kabarin inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne za a iya sa ga inda kabarin ke shiga kabarin amma sai ƙasa annabawa Allah ya ɗaya kabarin Allah ya ɗaya kabarin duk wani annabi don kada a tsere bai sani ya sa a kabarin da za a je a taɓa a ce kabarin annabi ta aiki ko kabarin yankin ƙarni don za ka samu hatta masa hatta Allah ya tsaye wannan kuma duk karramawa ce gare kada a samu wasu ɗan bida a cikin suna sujjada a kan kabara suna cin kasar kabara sai ta har yanzu in ka je ka je akwai suna da duk wanda zai nuna maka shi wannan kabarin hanja wancan na wani wancan ɗan kankara ɗan kankara ne ka ga cewa ya maka kokari in kun tashi da zuwa ka ba shi wani amma Allah da ƙarya yake akwai ɗan shi'a su suna yawo duk inda aka ce masa akwai kokobin makabarta yawo su je a nuna musu wani fili a ce ga kabarin wani da faɗi su cikin ƙasa su suna su ana sallah a masallaci su suna yayi neman kaburbura wallahi duk wanda ya yi ya san ya san da wannan wata biyu sun ce ga wani ana sallar juma'a shi kuma ya bada baya ya zo su gona kabari kuma duk kaburburan ƙarya ne yanzu a cikin baki a nuna wani kabari a ce mana na faɗi ba su tsaya zai su tare da kuka kabarin da ake cewa na sayi na ali a kuka kuma ta ga ƙarya ne amma yanzu an kira an yi manya manya gida gida an kasa miliyoyin da ne duk shekara ana zuwa bautar bautar bautar bauta a gurin hajji suke jiran gurin hajji daga suke zuwa ɗakin Allah haka ake fita hajji a tafi nan wai a san kabarin sai na ali sai na ali din nan ba wanda zai ce maka lalle nan ne kabarin ko na kare saboda ba a taɓa ba ba a fito an ce nan ne kabarin sai na ali ba sai bayan da kuma da shekara ɗari lokacin daular ɗari da yanzu akwai akwai rashin kuwaiya an yi wata daula ta asiya da kai barna a cikin iraki ta rike iraki wani lokaci da ya zama na su suke da wuka da nama duk da cewa akwai kulafar a tafiya to amma kuma sun yi ƙarfi sun yadda suka so haka ake yi daula ce ta shi'a ana kiranta daula ce bani kuwai ko daula ce kuwaiya ba larabawa ba ne irin mutanen faris da irin mutanen iran irin yadda dole suka zo suka yi kaka gida bayan da zai babban sun san duk su suka zo suka yi kaka gida a iran su suke ta aika aikan da ake yi da suke faruwa a iran to haka a wancan lokacin ga daular bani da abbas daular abbasiya ga ta tana ci to amma sarakunan sun yi rauni waɗannan sun yi sun yi ƙarfi ta zama da cikin sojoji suka fi yawa idan khalifa ya nuna bai yarda da shi da sai a kashe shi gobe a kawo da khilafar abbasi a sai amma daular da abin nan da yake wani su suke su suke su suke cin karar su ba da ba to a zamanin da aka zo aka ce an gano kadarin sai da bayan da kofar su kara ɗari da nuna wani wuri da kuma mai kadarin ka kafin wannan lokacin duka dole da gane ba ya hayi aka yi sabon cewa nan mai kadarin wasu ma masana tarihi sun ce kabarin mujera cikin ko da kaga mujera cikin ko da babban dan adawa ne a gurin shi kafirta shi to Allah da mutan ba sai ya jarrabe zai ci saboda kabarin wanda suke kabar da wasu daga cikin malamai sun ce kabarin kabarin mujera cikin ko da ne a gurin Allah ya jarrabe shi da wannan yadda abu ya mutu a kusa a nan yan sarauta kuma abin da aka sani a tsarin sarakuna ba sa da sai a ɗauke shi a kai wani gari kusa da fadar da suka yi mulki na yake ake yi su sai da aliyu musu a kusa da ne da jin jini a kaji shi a kai shi a birni kaga wannan alama ce cewa wannan wannan hikayar ta ce ba gaskiya ba wai haruna rasul an yi sauki cewa ya zo gurin ya tsaya daidai kabarin yana ba da hakurin abin da barin abbas suka yi shi ko sun koyi da alfi aka ba da kabarin ko ba alin abu ya zo hari da kai saboda haka babu wani kabari da za a nuna a cikin kabarin wani inda na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hikima ce ta ubangiji shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi aka samu katanga ta kowace duk da la'in kana za ta iya sa hannu ta kawo ta kasa da kun kai gida a kai to Allah ya kawo wanda suke tsaron ka wanda duk addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba masa da ya sa addu'a Allahumma la taj'al qadari wa qadari wa Allah ka tafa qadari na da gobe da ake da sai Allah ya kare manzo sallallahu alaihi wasallam ya karba addu'a da ya zama muhasib bainal jirwa kasan da ta kire sannan kuma ga wasu suna kula don inda an tsara mutane masu kalli kullum sai an yi kusan daga kasar kamar ma'aiki kallon ba sa mutane za su dinga kana jin kai ɗan kuɗa da garin ku suka je ba su taso ba ya an su taso ba su taso ina ga sun yi daidai ba su san cewa kuma sun saba manzo Allah ba a hakan fa yana ɗan dabbar ne shi amma amma wato ita ga abin da ake yi mutum ko ya ce tare da cewa ga abin da malamai suka faɗa in ka zo kai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai da ya koya wa sahabban kai sallama da kai da abubakar kai sallama da kai da umar in za ka yi nafila ta kai a ce a kace ka kalli gaba sai ka ɗaga hannu ka yi da Allah amma mutane ba sa sai ka ga mutum ya zo ya sa kabarin a gaba yana so a tsarin kuma ya yi nasu da bakin mutane ana ta kuskure da mutane ko kuma suna cewa mafiya mai za Allah sun hana su su girma mai wannan Allah wani hakkin ɗaya yake wai ya zo ya taɓa ƙarfa ƙarfan baki ƙarfan nan ba laraba da suka baki ba ba kai ko su zamani da Allah yake wai ya taɓa ƙarfa wani da laraba yana ɗiga hannun gona sai an taɓa musu yin mazan Allah sai an sannan sarki da larabar da yake gida musu su suka sa kai a fa'ida yana yana yana sa wasu su zo da wasu wannan ya fi faruwa da ɗan ɗan pakistan da ɗan wajen ake pakistan indiya ɗin nan da yanzu irin yadda muke da jahil cikin nan na na bai tattar hijira su sun fi to wani ne zai zo wasu su za a ba ya kawo da Allah kowa a cikin wasiƙar yana yana faɗar da kafin wata ta ce haihuwa take wani ya ce kasuwancin kan ya fara wani ya ce ɗanka ne ba da lafiya wani ya ce matarsa wani baban wani ɗan uwanka ne ya kowa yana gane da kafin sa kuma sai a ce da su in kun je ku ba wa ku ba manzon Allah hannu da hannu wai ku je ka da aka sai ga ana tafiya da mutum wani ya je da saka ta ciki da Allah ya ɗauka fara ko an hana su sai ya dubi ka je na su fatin da nan su yana san da sun kasu ta ta ta ta iya riga ba larabci ba wai ka ga Allah ke da ana so ya kauce jama'a da suka zo za su yi sunna za su yi magana sallar sallar da gaisuwa ta sunna shi kuma ya kai same gurin wasu ya karanta wannan wasiƙar da aka yi wata zai kai wasiƙar sai a gida ya kai abubuwan da suka faru da ne na sai ta har wasu da cikin wannan matsala ta an gaya manzo Allah to ko a ce wannan kadarin a fili yake sa'a me kake da kai da da wasu wallahi ko kun dace ka duba kan rigar ka'aba rigar ɗin da ake rufa wa ka'aba riga ce ba da balarar da yake yake ɗin ka'aba wani balarar da ma ta fi su karɓi a wurin Allah shi za su ɗinka ta abu a rufa mata amma ka duba yadda suke zuwa da riga suna yi ko ta idan lokacin haɗe ya zaga an an naɗe ta wanda jahilai suke cewa a ka'aba ta ɗan harami an naɗe farin ya fito ai dalilin da ya saboda ba fiya ba shi ne dalilin da ya amma sai ku ta ta da ku ta yaro da an ga jama'a sun fara zuwa ku da yaro sun fara zuwa ku sai a kare sai a mace ko duk daga hannun ta ba za ta kai ba amma wallahi da an bari ya zo da su ba ruwa ce yake fitowa daga indarar sa'ada ruwa da zara ya fara ruwa ya fara shiga daga indarar sai daga mutane sun zo sun kwanta a gurin wani ya duka albarka sun take kwanta ai ɗakin Allah ne sai raka wannan ruwan ruwan da kake suke gudu da ruwan Allah ko kai ruwan sun kake to wasu kuma sun shigo da tsumma sai ya ɗauko ya iramin ka ya yi bacci sai ya zo ya ajiye a gurin iramin ya ji ko ya ji ko ya ji ba in ya ji ba sai ya tafi da shi gida a sanya ka duba jabi ba jabiya in ya je ya sanya ibrahim bayan ya sanya ya ya abin nan ya fi ke ba da yadda sai ya tsaye ya sa a kan in ya je gida shi za a dinga yanka ana tsoma abinci da abin da ya hana duk wani mara lafiya sai a tsoma masa wannan wannan ibrahim ana gudura a hankali ana ana duka ta ruwa kaga irin wannan duk abin da yake dawowa da da su da suka ce a wannan gurin abin da kadari abin da allah da arba'in wannan ruwa da kadari ya ne al'ajirin ce a cikin tarin kuma ya kawo tarihin lafi da kai amma da sunan wani annabi ɗaya a wurin da yake a gudu duk da abubuwa da yake faɗa wani yawa wasu yawa su inganta ba amma da ƙarshe a ba sunan wani annabi da aka dinga a gurin da kuma inda ba mun ƙasar sun an dinne su ba wanda ne mahallin nisa'i ba gurin jayayya shi ne idan aka samu kabargaran ga tudun su nan ga su nan ana ganin su nan ne ai talafin su nan ne ai nasiha su nan ake tsammanin shirka don haka ko da akwai wannan riwayar kuma ta inganta ba za ta zama hujja ba a kan a gina kamar ta a gina kan a gina a gina masallaci ba za ta zama hujja ba domin ta fata dole da muke rayuwa a kai in ka duba an ta dukkan kamar irin mutane hujja ne kamar da abin ala'in ma'azi yake cewa fa'i هذه القبور هذه القبور هذه قبورنا تملأ الرده فأين القبور من أهل هذه؟ yake banza wannan duk da kabar jiran da mutum da kabar kan mutum da kabar kan mutum ina kabar ina da kabar kan da kuke kun zamanin adawa ina da kabar kuke kun yake fakkisun wada ma azunnu adina al-ardi illa min hadhihi al-asbab fa hankali ba ya Allah ne kasan nan da muke fata ba wani asali fasu dukkan waɗancan ne da suka wuce sun zama ƙasar muke fata وقبيح البدع وإن سلم العهد حوام الآباء والأجداد أظن بيتأكد كل أعلام الرواية أو أقول هنا ولا تستطيع أن تتحكم منه فأنا أرى أنكم سيستطيع أن تمثلوا في الشرك إن استطعت في الأوامر والبدع لا اختيارا على رفعة العباد كنت في أنت من سبب تدلك فيها بالتعفافة كما جئت الأفاق كما جئت السفر حتى السحقاء كما هو التعفافة إن كان يجب بالبدر يسمي تكتفاقها وانت هنا دينير جماعة كل زمن كنت هو تهجير عليك da ya ci nan ba makabarta ce a wani zamani yanzu kuma ga kuma ana sallah ba amma san da ita ba kuma irin wanda ake magana ba saboda haka za ka fara duk hujjojin da suke amfani da su irin waɗannan sai an yi kaza an yi kaza wasu hujjojin wasu hadisai da su inganta ba wasu kuma za ka samu kwata kwata ba ka magana a kan mahallin da ake ligaji sai sa malamai suka ce dukkan masallacin da aka gina shi a kan kabari da hukuncin ta a yi a bar na cikin kabarin nan ya kwanta lafiya kada a je ana shirka a janyo shekaru da kankanai wurin makamar kasar kabarin idan kuma an gina masallacin ne daga baya aka zo aka gina kabarin a ciki sai a tura kabarin a bar masallacin da za a cigaba da ibada a cikin sannan idan mutum ya zo sallah a gurin da yake masallacin da aka yi a kan makaba yana amfani cewa makabarta su yana sani haramun ne da za a yi sallah ko kuma ya san makabarta ce amma bai san haramun ba ne kuma da suka ce in haka ne in bai san haramun ba ne amma ya san makabarta ce sai da kan domin ba a yi mutum hukunci ko idan ya kasance ya san hukuncin da ke kan a sai na ina wata rana ya zo ya samu kamar da ke cikin ɗaya bukari bukari ya kawo shi muhammad sannan albayhaqi ya kawo shi a sunan kubra cewa sai ka umar wata rana ya fito shi ya gafe sai na ana ibn malik yana sallah yana sallah a jiki a inda wani kabari ne sai sai na umar sai ke cewa da shi an kabarar kabar an kabarar kabar sai duka raina cewa an kabarar kabar shi kabar قال فرفع سماء والبصر نحو السماء فقيل لي انه يعني القبر الذي يليك فتنحيت عنه yake ko na cikin da Allah ya alƙamar kabar ko ne ta dace alƙamar alƙamar shi ne wani ko da ke wata ta kuma da kabari da kabari da kuke sallah ko kabari ko duka ne ce ya ta yawo ko ya ko ki daga ko ya ta ko na da kuka da kabari ne wanda ne ke da ko kabari ya da kaga sahabbai wanda ne sahabbai suna kokarin kauce wa duk inda suka san kada ne za su kalla a ko da ko da umar yake gargadin ko da ana cewa yayi a hankali akwai kada ne inda yake kalla sannan da umar ko da ya da abin da ya riga ya kalla ka wanda yake nuna sallar ta ta ta yi kuma ba da sani ne ba abin da kai shi ba da sani ne ba a fara kada ne abin da kai shi da sani ne ake fara mutum ne ya zo sallah a guri da magana amma bai san da rubutun ba ba a cewa ya ko rubutun da rubutun bai san da ya san da ba a cewa ya amma in ba zai san da rubutun kuma ya ce zai yi sallah to ya zama mutum zai shi ne zai ya wannan sallar mutum ne saboda zai ya yi to haka ne ko da za a zo a yi a makabarta a zo a yi masallaci ko a ba a ɗaga su sama wani ya isa to mun san kuma sallacin a sama da ta je hukuncin da yin ko ku a ƙasa ko ku a sama ba a kai su zai ruwan wasu saboda su fita daga sabani sai a ce ku zo a sama sallacin amma a sama ba da bambanci da ƙasan da sama ne wanda ya sayar masa da gidan sa a cewa ban da sama duk hukuncin gidan ne da lada da ƙasa ɗin da sama wani abin da malamai suka yi wasu a kan su in kuma har ka zo makabarta kan yi wani gini a sama sai wani ko gida a sama makabarta sai gidan ka ne amma ba wani masallaci ba ne gidan ka ko ko kai sallah a wurin ko da masallaci ba ne don maganar sallah ake kamar da na faɗa ba wai maganar masallaci shi ne shi ne al-maqsuru da za su ji ba sallar da za a yi a ciki domin da wani zai je ya gina masallaci a wani daji ɓangaren daji babu gaba a babu kowa da gina masallaci ya tafiya ne yana na ba yana na ne gina masallaci ba a da ranar gina masallaci ƙarewa ba alhaki ba a rubuta masa ya yi ɓangaren da dukiya ba wani ladan zunubi zai samu saboda ne saboda ya gina masallaci inda ba wanda zai shiga ya samu ya ɓata dukiyar al'umma ya ɓata dukiyar da Allah ya ɗora su kalifanci a kan saboda haka shi masallaci ana gina shi ne da a yi sallah da haka ana magana a gina masallaci ko a ta a gina masallaci ana magana yin sallah ko rashin yin ta an gane ko shi ne magana sallah da sallah yake cewa اللهم لا تجعل قدري وثنا اليوم يا اذا الذي سبق سيد قدر الى جنبي في انا مكانك الله لا تقوى ما اشاء يا ترى قدر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيضاء وقد من عند ذا ماذا في جسم مكانك اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء المساجد انا نجي الله ويقول الله يا انت فإذا يثبت من تتبوت فبدر الأنبياء ينتجون على الإبادة وقال صلى الله عليه وسلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذات تحديد في عيدا صدق موت الجبال إيدي أقول لك الشيء إيدي من الذي كان يكفي حقيقة فهو ليس بالأثر حقيقة أو يكفي يكون وأنا بعد كل إيدي أنت لا مر إيدي لا ناسي إذا أحسن أجاء يصلى أجاء يصلى أجاء يصلى أجاء يصلى أجاء يصلى to duk abin da zai fara ku yi wani farin ciki ko ku yi wata ibada a gurin kana kiran shi ne to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ko ya kira al'umma su cewa kada ku mayar da gidanka inda kabarin ku yake gurin da za su dinga dandazo suna zuwa gurin ko daga nesa a ci za a zo gurin wannan yana zai jawo a yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana a yi na bai sa mai nan ayyuka. Allah ya hana sahabbai da su yi ولا بيوت ولا بيوت تفتح قبورا حتى لو انت قبر كده بدون قبر جاي فاذا انا بقى اباده على جدانك اي سماعه كل سنه تقول انا بقى جدانك in ba haka ta bai da hukuncin gidanka hukuncin makabarta ta bai da yana nuna kenan makabarta ba a haka makabarta ce ba a kallon a ciki makabarta ce ba a zuwa a wasu harkar ibada karatun qur'ani zikiri har yana addu'a ba a shiga makabarta in aka yi wa gidaje aka ɗaura ko wa gidaje kamar an daida su an daida su makabarta sai waɗannan suka zo suka juya hukunci inda ya kamata su yi ibadar sun suka ɗaura kai wurin sai suka koma inda aka hana su ibadar sun su koya wa sallu alayya haythu ma kuntum duk inda kuke yin salati fa inna salatakum tablighuni salatin da zai muku zai zo ya same ni wanda yana nuna kenan a lokacin da kai salatin da a lokacin da za Allah zai shiga sai mala'ikun da Allah ya kunta za su kai maka wannan salati wane wane ya maka salati ولهذا اتفق أئمة الإسلام ابن تيميه yake saboda haka malaman musulmi gaba daya suka yi ittifaqi suka haɗu ala annahu la yuqra'u bila al-masjid ala al-qubur ba shari'a da ke yadda suka haɗu akan cewa shari'a da ke yadda a gina masallaci a kan kaburbura wala tuqra'u as-salatu inda al-qubur shari'a da ke yadda a yi sallah inda kaburbura suke ba bal kasiru min al-ulama da dama daga cikin malamai ma يقول الصلاة عندها باطلة هنا سوى صلى عند قدر يوسف صلى الصلاة والسنة في زيارة قبور المسلمين وزور الصلاة عليهم وتسنة لما زعل صلى الله عليه وسلم وكرمتر وزور زيارة قبر المسلمين kamar sallar kamar da ke yi wanda suka mutu kamar sallar da ake yi wani kanu sallar da su kafin abin ne a sallar da ake yi wani su kafin abin ne su addu'a ko ba addu'a ake masa ba to haka ne in ka je ziyara ta addu'a za ka yi za ka ziyara da za ka je ka yi kamar sallar da kai maka shi ba da bambanci yadda ka san a gurin sallah da ake yi maka shi ba shi ake roƙo ba to haka ne in ka je ziyara ta ba shi za ka roƙa ba قال تعالى في كتابه أنا المنافقين أكتب الكتاب إن شاء الله بدأ في كل أنا مجانا جنون المنافقين يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره kada ka yi wa ɗaya daga cikin su sallah idan ya mutu har abada kada kuma ka tsaya a kan kabarin ka kana masa addu'a kaga sai Allah ya haɗa abubuwa guda biyu yake ta a yi wa munafikai ta a yi masa sallah ta a tsaya kan kabarin ka yi masa addu'a wanda yake nuna da sallar da ake wa masa da addu'ar da ake yi masa bayan an binne shi duk abu ɗaya ne duk kamin su addu'o'i ne ba shi ake roƙa ba roƙa masa ake yi فكان دليل الكتاب ان المؤمنين يصلى عليهم ويصاب على قبورهم هذا دليل الكتاب دليل الكتاب في مفهوم المخالفه abin da ake ce mafhumin mukhalafa a tabbatar da hukunci sabanin abin da nassin ya furta ne a sabanin wurin da nassin ya yi magana nassin ya yi magana a kan cewa na fi kai kada a yi musu sallah kada a yi musu addu'a ta ga da kowane mukhalafa a nan kiyaye kishiyoyi da ba su kai gobe ko a yi musu sallah ko a yi musu addu'a shi ne dalilin su ba dalilin su ba bi an nan mu'mini da yusalla alaihi ko ya samu alaƙa ne abinda za mu fahimta a ƙarƙashin wannan ayar shi ne mu'minai su ana yi musu sallah ana tsayawa a kan kabarin su a yi musu addu'a idan an binne na da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan tsaya ya ce usalu li akhikum tasbita fa innahu al'ana roƙa ku roƙa wa ɗan uwan Allah ya roƙi ya kafar da shi ya ba shi ka ba shi domin a yanzu tambayar shi aiki kawai haka ake tsayawa a yi addu'a kuma tsayuwa ake yi ba gana ake yi. in za a yi wannan addu'a sai a yi tsaye a kalli alƙibla ba ya ka kalli ƙabarin ba ko ka kalli alƙibla sai ku masa addu'a wanda ita ce sunna amma sai da ana tsaye da an zo addu'a sai kuma kurin da a zuƙa zuƙi ba a san sunnar ba abin da yake zuwa duk lafazin da zai zo wajen addu'a sai a ce kana ala kabri da za su ta laka an gane ku sai a ce kana ayar ba da ta zo mai take wala ta san da yake wala ta gudu ta ala kabri ba da yadda ana da zaune da an zo an gaba za a addu'a sai a ce a zai zauna a zai zauna wani sai zauna ba ta kare a lokacin ma ya kai na a zaune da an zo za a addu'a sai a zuke sai a fuskanci al'umma domin a lokacin Allah ake roƙa ba shi na cikin kabarin ake roƙa rayuwarsa gaba ga ubangiji yana nuna kuruci gare shi yana nuna kurucinawa da ƙasƙantar da kai ga ubangiji rayuwar da kai yana Allah ce wa kai ne ne zai samu a cikin kaga tsiyar zai na cikin kana tsaye ka zama mai ƙa'a mai ƙasƙantar da kai ga ubangiji yana ta in an gaya dole shi da sai a kalli alƙulla a ɗaga hannu a yi masa addu'a kuma kowa ya yi tashi kada a kada wani ya kare yin tashin jama'a ya abin da yake faruwa maimakon a bar kowa ya yi addu'a da irin abin da Allah ya hore masa na addu'o'i sai kawai wani ya yi dinga karen yin tashin jama'a yana ba su umarni su yi kaza su yi kaza kuma ƙarshe ma a tashi ba addu'ar aka yi ba a ce ku karanta ƙulwa ku karanta ƙulwa Allah ku karanta Allah ku karanta ku karanta dole ba aka ba addu'a ba ku duk kun gama karatun da ku roƙa masa ko wani kun da za ka ce ku roƙa masa kun gama karanta karanta kun kai wani wasu ba saboda wasu wanda suke yin jagoranci wannan وما أتي الجاهلين لا ما تعرفون كبار السن كنت تقول كيف اللهم اغفرني وارحمني Domin kan yare tsawo ya ci shigo ya kan ko kuma ba ko kuma zai ta abu. Ko shi ta yaka kuma suka barba ko suka kai. Kana ki je ba ki tafi ko abin. Duk sanda za a bar sun ba ki ko an shiga hauda hauda. Ko bara bara. ko da ka bada magana da wani ya ana kaman numfashin da ba yana ba su umarni yana yana musu wasu wasu dokoki da a bar kowa ya addu'a ya roƙa masa Allah ya gafara da rahama da sabbat wanda shi ne abin da sunna ta koyar وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا الله السلام عليكم اهلا بآل دار قوم المؤمنين والا ان شاء الله بكم لا تكون يرحم الله المستكبرين منا ومنكم والمستأخرين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan yana koyar sabon da yace idan kun je ku kabo hura da abin da assalamu alaikum ahla dar qawmi mu'min amin ke tabbata gare ku ya kuma zauna wannan gida mutanen da suke mu'mini wa inna in sha Allah bikum la tukuna mu ma in Allah ya tsaya nan tafi يرحم الله المستقيمين منا الا يجب ان يكون بفكر ذلك من التسكيه ومنكم بكوف والمستاخرين بوضع المذنوبه نسال الله لنا ولكم العافيه منا روحا منا روحا وصب منا روحا بكو لافيه منا روحا بكو رنجم للعبود ولا شيء من اهواء البخاري حديث المسائل ولا شيء حديث حديث حديث أبي الله حديث أبي داود رواية أبو هريرة wajen sallar jana'iza manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan ce a gaba da shi in zai masa sallah Allahumma kir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa sarurina wa kabirina wa zakarina wa insana Allahumma man tawaffaytahu mimma tatawaffahu ala al-islam من توفيت من احييته مما فاحيه على الاسلام ومن توفيته مما تتوفر على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده فتولى الخالق اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده يا زور أوجه صلى الله إلى غاية أظن ابن تيمية واحد رواية إلى اللهم لا تحرمنا أجره ولا تحرمنا بعده متى يوصل ولا تذلنا بعده فإذا يجي كذا حرم كامل بعده kada kuma ka ɓatar da mu ko ka fitinin su da bayan su da kun da mawa lahu ka yi mana gafara ka yi musu gafara وذلك أن من أكبر الأسباب عبادة الأوثان كان التعذيب للقبور بالعبادة ونحوها ابن تيمية يقول ولا يا هنا أجينا مقبرك أجينا مسلاتي أنا قبرك يا هنا أريدنا في قبري saboda yawancin abubuwan da suka jawo har aka shiga mai sarjinki a duniya كان التعظيم للقبول بالعبادة والعمل شنو جينا بقبر برا فهل يرضي فهل قبر برا دوام اليوم فهل يرضي فهل فهل جينا بقبر برا فالعبادة دوام اليوم قال الله تعالى في كتابه الله يقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغيث ولا يؤوس ولا يسرع mutane a musulmi ne suke junan kosiya suke cewa kada su kuskura su bar ababen da shirka kada ku kuskura ku bar bauta wa wasu ko kuwa ko ya yusu ko ya uku ko masu dukkan waɗannan ababen bauta wa ne sunaye ne na mutanen kirki lokacin da suka rasu mutanen annabi nuhu suka ce ko lokacin da suka rasu mutanen zamanin su suka ce ko ya kamata a yi bikin bikinin mutanen nan don abin da suna so saboda abin da suka yi na kirki a rayuwar haka yi ana suna shi daga baya tafiya sai tafiya gari yayi yawa sai aka ga shi zai samu ta ake sai aka ga aka shiga aka shiga da bai samu ta Allah ya ce annabi Nuhu dan ya hada bai samu waɗannan mutane samu kai shi ne yake kana qa'ifatun min as-salaf da dama daga cikin wasu jama'a daga cikin salaf magabata suna cewa kana hadihi asma a qaumin salihin waɗannan abubuwan da aka ambata wasu kuwa ya zuku ya uku nasru dukkanin su sunaye ne na mutanen kirki wasu mutane na kirki talaka ma su yayin da mutanen suka fito aka fi ala ku gori ne sai waɗanda suka zo bayan suka fi kuka a kan kaburburan su sun ya tsawari ta masu da hun sannan suka yi hoton jikin mutumin su aka zuwa suka fi gaban kawo daga baya kamar yadda ibn abbas yake faɗa cikin bukari yake cewa waɗannan gumakan da mutanen annabi nuhu daga baya suka zama na larabawa mutanen kabilatul kan suka dinga bauta wa gunkin wasu sun kuma kuwa a kabilar hudai suka ci gaba da bauta masa ita kuma yanzu su kabilar murad sun kabilun larabawa sun kuma a sun kuma mutanen abin nan sun kuma mutanen a amdan suka ci gaba da bauta a gunkin abin nan ya'u sannan kuma mutanen a ƙungiyar suka ci gaba da bauta wa gunkin masiri aka ci gaba da bauta musu da wannan sunaye ولهذا اتفق العلماء على ان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره انه لا يتمثل بحجرته وهكذا لم يكن اتفاقي سوى wanda ya zo ya yi annabi sallallahu alaihi sallama a wajen kabarin sa assalamu alaikum ya rasulullah amma bai la ta masa da hijirati ba zai dinga safa da yin ita ita da dakin da yake ciki ba wala ya kaddiru ha sai ya ba shi yana kundan ta daki li anna takbila wa istilama domin safa wannan da wannan tsokar inda ma yakunu li arkani baitul lahi haram ana yi wa dakin Allah ne mai alfarma sai aka ce a shafa ko a tsoka a shafa rukun da yamani sannan kuma hadarin aswad a tsoke su ko a shafa ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق إذا ذا أتكلم تقول أبيتي إذا أنا مهلك ما ما مهلك أتكلم تقول إذا أنا مهلك إذا بذا أتكلم إذا أنا أتكلم أتكلم تقول إذا أنا مهلك وكذلك الطواف والصلاة والاستواء للعبادات هكذا الطواف هكذا الصلاة هكذا هذا أي أي في العبادة إنما تحسب في بيوت الله أمامي هو قاتلا أبنتي له أنا أتي مصلاتية وهي المساجد كل مصلاتية التي أذن الله أن ترفع مصلاتية الله بدأ تكون في الذي أبيت فاتي أبدا ما أيش أقربك ويذكر فيها اسمه كما أدل أنك الله أتكي فلا تحسب بيوت المخلوقين وهكذا لا أجل قاتلا هرسولا aka idan a mai da shi gurin kariya don a yi ibada kamar kala sallallahu alaihi wa sallam da kare daga zama kula ta tafi hu zai fi idan kullu hada duka cikin tauhidi dukkan wannan da zama kula da sallama ya yi ne don ya tashi ya tabbatar da tauhidi alladhi huwa aslu dini wa ra'suhu wanda shi ne tushen addini shi ne kan addini alladhi la yaqbalu Allahu amalan illa bihi tauhidi wanda Allah baya karbar aiki sai da shi ويغفر لصاحبه توحيد وان الله يتجابر كايا وان يتي ما ابو سنتا ولا يغفر لمن تركه وان دك يبر توحيد الله بزي جافر كايا كذا كما قال تعالى كذلك الله ان الله لا يغفر ان يشرك به الله لا جافر اي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا جافر da abin da bai kai shirka ba da wanda ya ce ومن يشرك بالله وله يشرك الله بالله فقد افترى اثما عظيما حقيقه يا قائدي ولد الدليل ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام فهو كلمة التوحيد فهو إذا في في المدنة كلمة التوحيد إذا في في في التوحيد وعذبه نفي جرما بالتوحيد فأعذب آية في القرآن آية في التوحيد نفي جرما آية القرآن في آية في التوحيد كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah wanda babu abin zai sa'a da gaskiya sai shi shi kadai alhayi wanda yake da rayuwa rayuwar da lam yasbiqha adamun wa la yanqadha sama rayuwar da ba san babu ba babu shi bane aka same shi a kamar irin rayuwar rayuwar mu sabaqa adam ba babu ne aka same shi kuma yana aka ya sana kullu man alaiha sani to rayuwar ubangiji ba haka take ba alƙalbi wanda yake tsayuwa da da zatin sa ba ya buƙatuwa zuwa da kowa ya ayyuhan nasu antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid la ta'khudhuhu sinatun bilgadi ba ya kama wala nawm balle bacci وقال صلى الله عليه وسلم وانا صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله وانه من karshen kalmar da yake kan jefar duniya da yake kula ila ya sanna da kan janna wanda ya zama shiga aljanna wal ila kalmar ilahu kuma tana nufin annabi ya amahu bil qalbi ibadatan lahu wanda zuciya take ta duda gare shi ta hanyar bai ta masa abinda duk zuciya take to tunaya take bala'in su wannan shi da ake kira ilahu da haka dukkan wani wanda zuciyarsa za ta so ta sama da yake take son komai da rukun ya masa sama da suke rukuna a kone ce wannan abin shi kamar Allah a zuciyarsa haka wanda zai ɗau zuciyar da suke ne wannan matsayi a zuciyarsa yana kan ta sama da komai zuciyarsa na rukuna masa sama da komai ko yana bai kawo wannan zuciyar shi ne abin sama da kuma zuciyarsa ba isa abdul dinar ba isa abdul dirham wasu amatan ya zama yana bai ta masa yana neman taimakonsa ya raja an yana fata a wajensa ya kasiyatan yana tsorata da shi don haka tsoro in ya fita daga tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a da Allah ya halittu mutum Allah ya halittu mutum da wannan ba ya yi na suka ce annabawa ma suna wata annabi Musa lokacin da ya ga da ya ga wannan abin da sanda su ta zama mutum yi ba wallahi jiran Allah ya ce ya juya a baya ya biya da ba zai gudu Allah ce ya dawo yake da kula ta haka kada ka ji tsoro wannan tsoro da daga biya ba ya so da tauhidi ka ga miki ji ka gudu ka ga kula na ka tsoro shi ji ba komai ba zai kusa maka tauhidi ba zai kusa ka tauhidi ka ba amma mutum ne Allah ya ba shi wadata ya samu kuɗin nan ya je ya kai banki ya kaɗa ne a banki amma ya gida ya kasa banki wani yana tsoron kada a je a kasa bankin nan a kasa kuɗin ka uku a ciki dan duk tsoron ya yi tsoron ɗabi'a kuma sai a yi tsoron ɗabi'a ba yi tsoron ɗabi'a ko mutum yana yana gida yana bacci ya kulle amma ya tsuke su tana tsoron keji saboda keji ya ce yana ganin su har a ɗakin har a ɗakin ba akwai shirin da ya zuwa da ɗalibinsa almajirinsa muridinsa irin nan yake jiya ina ganin ku kai da matarsa don ku ya hana ku kwanciya yana ta muku kuka ina ganin ku don ku yana aika aika ko yana so yi yana da wannan wannan damar hajji kamar da ya haka ba mutum da bai ɗan almajirinsa a ɗakin kuma matarsa yake ji ina kallon ko ba ne wa tasiyatan da tsoro wa ijlalan wa ikrama da kuma girmamawa da karrabawa duk wanda zuciya za ta yi na waɗannan abubuwa to ta mai da shi Allah ta mai da shi abin da wanda muka ce la ilaha illallah muna nufin duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya Allah muke yi su muke sabila gare shi su muke ainihin so so na ƙoli a gurin ka muke fata tsoron mu na ƙoli su muke yi soyayya mu ta ƙoli su muke yi wannan shi ne kalmar tauhidi ita ce kalmar da za ta shiga da mutum aljanna ita ce kalmar da za ta sa Allah maka cikin sarki ya gafarta miki ko da ko ya mutu yana yin wasu abubuwa na kurakurai Allah maka cikin sarki ya yi mana gafara ya yi mana rahama mun tsaye ta karatu saboda mu kai karshen fasalin kuma wannan shi ne darasin mu na ƙarshe ko kuma bayan azumi insha Allah a azumi ba za a samu damar ci gaba da da wannan karatu ba saboda kamar yadda ke sani a wannan majalisi da muke yi na uwa ta Ja'far Mahmud Adam Allah ya ya ba ta maka yana da cikin wanda ya yi kula a buɗe wannan karatu don haka ba za mu manta da shi cikin addu'a kuma muna fatan duk abin da za mu karanta a wannan wuri na kafar Allah da kafar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah za su kada shi domin wanda duk yayi sanadiyya yayi kula ta aikin alkhairi to zai ci gaba da cin moriyar wannan aikin alkhairi har alkhairi muna fatan Allah ya ɗauki sarki da sai masa wannan ladan kuma duk waɗanda suke zuwa nan suna amfana da abin da muke karantawa muna fatan su gaba da masa addu'a Allah masa rahama ya gafarta masa da karɓi shahadarsa Allah maɗaukakin sarki ya kawo huta da alkinta bayansa da alkinta masa zuriyarsa muna fatan Allah maɗaukakin sarki ko kuma idan ta mutu ga Allah maɗaukakin sarki da mana kyakkyawar kitawa akwai tafsiri da yake gabatarwa a Ramadan a Maiduguri insha Allah wannan shekara zan je in ci gaba da wannan tafsiri kamar yadda muka ci gaba da mutum domin ɗan bida suna tawo suna tawo sun huta sun huta wallahi suna jin daɗi sun da suwar su jafar mahmud adam daɗi suka yi a kan mai gudun gudun jafar mahmud adam allah ya ji kansa da rahama da tsayuwar lokaci idan yana karatu idan ya zo wani guri aka fada tsira sai ya ce kan kuka gani da gudanar da jiki